السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da ash-shama'il al-muhammadiyya ta'rif na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da tsaftantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umarni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi dukkan abin da ke cikin na hani ko tsoratarwa ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon haluwa da kuma nisantarsa muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da dukkan zuriyarmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare da ikon Allah yau za mu tashi akan darasi na casa'in da uku a wannan littafi cikin babi na hamsin da hudu kuma darasi na uku a babi din wato babi da ke karantar da mu babu ma da a fi wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi da ya zo cikin bayanin rasuwa da fakuwa da wafati ta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi muhammad wannan shi ne darasi na uku a babin kuma darasi na casa'in da uku insha Allah ta'ala a littafi da ina mai fara da cewa akwai dan uwa mai daraja da ya ziyarce mu a wannan darasi zan gabatar da shi a ƙarshen karatu don ya gaisa da ɗan uwa da kuma fatan alfairi na biyu akwai rasuwa da aka mini ranar laraba daren alhamis na bafana wanda yake shakiki ga mahaifina uwa ɗaya uba ɗaya a ina aiki da wannan dama da roƙi yan uwa a taimaka masa da addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji ƙarsa Allah ta'ala ya sa can ya fi nan a gare shi kuma abin da ya bari a baya Allah ta'ala ya albarkace su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yace masa kurakuransa da kasawarsa ya kuma karbi daidaitinsa ya kuma yi masa rahama a sunan mu ɗaya da shi kani ne ga mahaifi shi ne ɗan auta a ɗakinsu a wurin mahaifiyarsu ke nan sai allah ta'ala ya gafarta musa mamansu ta rasu suna ji kamar yadda kanin kakanmu ke faɗa shekarun baya kafin rasuwarsa cewa tun 1942 to ta rasu ta bashi a lokacin bai wuce shekara uku ba ko abin da ya kama da haka da haihuwa shi ne ran auta so ka gana kin fotutu ai shekarar na shekarar na da yawa Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa mu kuma ya kyautata namu bayan nasu ko insha Allah ta'ala kamar da muka saba ana iya farawa da abin da ya sawwaka na tambayoyi gwargwadon abin da ya sawwaka ba dole sai mun yi su duka ba wanda ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu alaikum ni direban tafi ina wannan bukon sai ya fi ƙarfi inda hali ya ƙara rubutawa misali yadda karatu na zai kai na gane tun da yanzu karatun bai kai na fahimta ba yayi yadda za mu iya fahimta mutum da watakila nasan yana da yawa ko wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya gafarta wa mahaifanku amin ya haihu ya kai kuma Allah ya kara muku imani amin ya haihu ya kai malam abokananmu ne guda biyu saɓani ya shiga tsakaninsu dalili da ya janyo saɓanin shi ne ɗayan ya gaya wa ɗaya labari da ya ce shi sirri ne shi kuma wanda aka gaya wa sai ya ba mu labarin abin da abokin namu ya gaya masa sai abokin namu ya yi fushi da shi akan me yasa ya gaya mana tunda ya gaya masa sirrinsa shi kuma ya ce ai bai ce masa sirri ba ne abin da ya gaya masa don haka a yanzu malam har sun yi fada da juna amma suna zuwa wurin darasin nan ko malam zai musu nasiha kuma kuma don allah shi shi da ya gaya mana ya yi laifi ko bai yi laifi ba tunda ba a ce masa sirri ba ne sannan na biyu kuma malam menene mafita irin wannan hali din akan labari idan kana da aboki da amini ya baka labari ba ko da yaushe yake zama wajibi sai mutum ya ce maka labari sirri bane tukunne ya zama sirri content na labarin sabon da ke ciki da muhimmancinsa da kuma sanin psychology na abokinka yanayinsa da kuma gane cewa shin wannan labarin na kowa da kowa ne ko kuma amintuwa da yadda da kai yasa ya gaya maka wannan kare suna iya sa ka gane sirri ne ko ba sirri ba ko kuma irin halin da ya gaya maka da zai gaya maka cikin jama'a da sai ya ja ka gefe idan ya gaya maka ya zama sirri idan yana faɗa yana yin muryarsa ƙasa-ƙasa wannan iya nuna menene abin da ya gaya maka sirri ne ko da bai ce sirri ba ne akwai hadisi na jabir bin abdullah radiyallahu an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayyana mana cewa labari yakan zama sirri ko da kalla kalla mutun yayi yana cewa idza haddatha ar-rajul al-haditha thumma altafata fa hiya amanatu wannan hadisi iya cikin tirmizi hadisi na 1959 wanda shek muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah ya ce hadisi ne sahihi annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace idza haddatha ar-rajulu al-haditha idan mutum sai ba da labari yana baka labari sun maltafata ai iltafata yaminan wa shimalan da yake fara sai ga yana dan kallon dama da abu haka wato bai so ya ga ko wani na ji wannan juyawan kadai da ya kalli dama da hagu dan ya me dan ya samu nutsuwar gaya maka cewa wani baya ji yana faɗan wannan ya zama amana ne gare ka labarin ba wai ya ce amana ba kawai hakan da yayi iya nuna maka amana ne juyawan da ya kawai ya bayyana maka cewa abin da ya gaya maka ba dole ne kuma ya iya zuwa ya gaya wa wani ba so kula ga wannan mu zama masu zurfin ciki idan ƴan uwanmu sun aminta da mu sun gaya mana labari mu zama masu zurfin ciki shi yasa yanzu mutane da ba su da sirri musamman idan kana ganin mu'amalarsu akan kafofin sadarwa wani cikin gidansa ko baka taɓa zuwa ba sai ka san komai a gidan wata ran zai sa hoton banɗakinsa hoton ɗakinsa hoton ɗakin iyalinsa kwanan cin abincinsa komai sai ya saka maka ƴaƴansa idan ka bi shafi babu wanda ba za ka gani ba kowa sai ya sa hotonsa wani hatta iyalinsa sai ya saka hotunan iyali a ga wancan ta ce mun kaza sai baka labari a ga ta tana murmushi addinin musulunci ba addini ne mara tsari ba in dai mu musulmai ne sai mun zama masu tsari ba haka iyayenmu suka tarbiyyantar da mu ba ba irin wannan rayuwa ta bazakala din suka mana ba mata haka wata kome ta girka sai ta faɗa wai yau lalacewa da rashin tarbiyya ya kai wai ɗan mata sukan iya postin ko matan aure a social media wai mace ta ce wai ta fara al'ada akwai wacce ido na ne ya gani ina da yaƙinin mace ce don ina da yaƙinin mace ce amma take postin wai ta ci wake tana ta hutu da Allah ina tarbiyyar addini a nan ina kunya a nan ina damuwa da addini a nan ba maganar damuwa da addini hadisi a cikin silsila ta jiha hadisi na 1604 annabi tsira da abinci sabbata ga na cewa innal haya'a wal iman urina jami'an fa idza rufi'a hadukuma rufi'a al-akhar wa fi riwayatin dhahaba al-akhar cewa innal haya wal iman da kunya da imani an ba masu wuri ɗaya ne idan ɗaya daga cikinsu aka zare a zuciyar ɗayan baya zama zai gudu abinsa zai tafi bi ma'ana duk zuciyar da babu kunya babu imani a cikinta haka kuma duk zuciyar da babu imani ba a samun kunya a cikinta yau ina kunya me yasa ba za mu iya sanin me sirri ba me amana me dace mu kiyaye me bai dace mu kiyaye ba na taɓa wata magana a nan wurin zan ƙara maimaita a kan nuna irin yadda iyayenmu suka mana tarbiyya babu cin amana idan mutum ya tashi gaban mahaifiyarsa ko kuma ƙanwar mahaifiya ko matar mahaifinsa a waɗancan shekarun baya da ake gina gidaje da takuruwa ake tarayya a kan banɗaki guda ɗaya ake tarayya a kan kicin guda ɗaya yi juwali ɗakunan ma a wasu wurare ko falo babu kuma matasa a ɗaki ne suke kwana mafiya yawa kusan kowa ɗakin mamatsa yake wuni da rana amma duk da wannan kuncin yana da matukar wahala rana ɗaya wani mutum ya tuna ran da ya gane babarsa ba ta yin sallah ko azumi saboda larura da mata yana da matukar wahala wai duk kuncin gidan yana da matukar wahala har ka girma ba ka iya gane yaushe ne ne babarka ba ta sallah saboda larura ba kuma ba ta azumi sun ɓoye mana abin nan don ba mu kai mu sani ba a lokacin kuma duk kuncin rayuwar babu inda za ka yi ka gane kuma ba za a barka ka gane ba sannan duk da haka ba ka tuna rana ɗaya da ka zo wai lafiya kanan kaga ko mahaifinka ya ki shingida akan mahaifiya ba ko kuma yana taɓa jikinta a wurin da ba wai jinya ba haka kawai ana zaune ba ka iya ganin kusancinsu da juna kwata-kwata ba ka iya gani duk da wancan kuncin haka suka yi tarbiyyar mu ba a yarda hankalinka da shekarunka ya riski abinda tunaninka bai kai ka sani ba ko kuma girmanka bai kai ka sani ba a wannan kuncin haka suka tarbiyyantar da mu to yanzu mutum da iyalarsa ma kake ganinsa a duniyar sadar da zumunci yana saka hoton ta yarin gume ka ba ma auren ba ba a yi auren da yake dafa kafadarta kuma babanta ne yake raba gayyatar haka Allah wadannan ke lalace iyayenmu duk da karancin karatunsu ba su ci amanar a tarbiyya ba karatun ne ba su yi mai zurfi ba amma aiki ba mu isa mu yi inkarin kwatanta aikinsu ba wajen dattakunsu wajen kunyansu wajen juriyarsu wajen sadar da zumuncinsu wajen haƙurinsu wajen gaskiyarsu wajen rubon amanansu ba ka yi inkarin wannan ba sai dai ka fi su tarin karatu su da ka haƙƙi ne irin waɗannan abubuwa mu rika kiyaye su ba wai dole bane mutum daga ya gaya maka labari da fada ai yadda da ka ya gaya maka ya je rediyon bbc ya fada mana kuma ya gaya maka kuma ya ce maka amana ne mafita shine a yafe wa juna gaba a kiyaye innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum cikin suratul hujurat ko aya ta nawa ya zama aya ta goma Allah ya ce abin sani kadai muminai ikhwatun yan uwan juna ne fa aslihu ku yi sulhu tsakanin yan uwan takanku so da haka a yafe wa juna a yi haƙuri a kuma yi sulhu ba daidai ba ne a yi fada a kai za a yi muna tare dole mu saba zo mu zauna zo mu saba amma dole a kai zuciya nesa kuma mu daina yadda ɗan ƙaramin abu ya rika lalata yan uwan takanmu na musulunci yau ɗan ƙaramin abu duk ƙanƙantar sai na iya raba musulmai sai kaga an fara gaba da juna ɗan ƙaramin abu duk ƙanƙantar saɓani a yau yana iya raba al'umma amma addinin musulunci babu zaluncin da ɗan uwanka zai maka a duniya da ya kai ne da ya kai ya kashe ka amma in ɗan uwanka ne musulmi mai imani ko da kuskure ya sa ya kashe ka addini bai kore in mantaka tsakaninka da shi ba ce sa Allah ya ce famar ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi wa nasura zai zama bakara aya ta 178 kaga faman ufiya wanda aka masa afuwa wannan fi'ili ne ma bi mabdu lil majhul wanda aka yafe masa min akhihi daga dan uwansa man alladhi ufiya lahu alladhi ufiya lahu huwa ish huwa al-qatil من أخيه أي هو المقتول في هذه الآية القاتل أخ للمقتول والمقتول أخ للقاتل shi wanda aka kashe ɗan'uwan wanda ya kisa ne wanda ya kisa ɗan'uwan wanda aka kashe ne wa ma'a zalika wannan ukuwa ɗan'uwan ta kan Allah bai tafiyar da ita ba so dole mu rika haƙuri da saɓani mu rika haƙuri da cutar wa ƴan uwanmu ba zai taɓa yi waka rayuwa wani bai cutar da kai ba wani zai cutar da kai don ƙarancin ilimi wani zai cutar da kai saboda rashin iya mu'amala wani zai iya cutar da kai saboda bayi da upbringing mai kyau wani zai cutar da kai saboda hassada wani zai cutar da kai saboda gashi ko manufa na nan kala kala wani zai cutar da kai manufarsa mai kyau ne amma a cikin aikin aka samu kuskure ba wai ya idan ya cutar da kai ba ne so da haka mu rika fada da tunani muna yaƙe wa juna hakan shi zai fi dacewa insha Allah ta'ala ina da sai mu haƙura a nan saboda lokacin karatun kada ya kare ko za mu tashi yau da ikon Allah a darasi na casa'in da uku a babi na hamsin da hudu babu ma ja a fi wa fati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ya kubti ne a matsalafin ya sai ka ce larabawa? babbar magana to kada a manta aikin masallaci na gudana duk wanda ke da halin ya sa jarinsa mai kauri a tause fada da masallaci da ake sai ya yi kokarin sanyawa duk wanda ya aikin alkhairi wallahi kan sayewa so sai mu dage mu yi aikin alkhairi kuma an shafa dan sharuɗan taimakawa da ba zaga ake da kula ba amma duk wanda yake da halin da zai bayar wani abu mai girma ko trailer siminti goma haka ko abin da ya kama da haka to sai ya taimaka gwargwado a kodan da adan wurin za su iya yi da kansu amma sai aka ce a ba da dama kowa ya sanya jarinsa a ciki saboda mai saboda kada a hana jama'a yin aikin alheri mafu tsayi to za ka duk abin da muka yi mai kyau kanmu muka yi wa allah ta ala ya samu wani lafiya yau shi ne darasi na casa'in da uku yau nawa ga wata na'am ashirin da na ashirin da biyar ko ga watan jumada saniya hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu insha Allah to yau faci aka bani to mu wayo mun zama larama yake da darasi da ci a Najeriya kamar muna harabi malam ka san harabi ne ko jin karatun kake sai a ba ana raba shayi shi ma mai jin sai a bashi kuma mai darajar shayi za ga an baka a ɗan ƙaramin kofi to mu da mu- muna da rasin ko ruwa ba a cika mikowa ba ka ga ai mun ci gaba yanzu to za ku je da muryar mu ta ɗan fara ɗan siriri Allah ya sa buwan ya lafiya muna bayani akan rasuwa tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda babu wata musifa da ta auku ga musulmai jarrabawa da Allah ya mana a duniya kamar ran da aka waye gari aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah a wannan rasuwar ta a ranar Anas bin Malik radiyallahu anhu yace ba mu taba ganin garin Madina yayi duhu ba irin wannan ranar haka kuma ran da ya shigo madina ba mu taba ganin garin yayi haske ba irin wannan ranar rasuwarsa ne ta kawo ƙarshen mala'ika jibril ya sauko daga saman saman ta bakwai takanasta saman sama ta bakwai zuwa ƙasa ya kawo sakon ƙur'ani wannan lokacin ya zama alaƙa tsakanin sama da ƙasa ta yanke sai na ruwan sama duka waɗannan alkhairai din a wannan ranar allah ta'ala ya kawo ƙarshen zuwa sabinsu sai dai wanzuwan abin da daman ake nan da shi so daga dukkan wata jarrabawa da za a mana a duniya mu musulmai masu imani babu jarrabawa da ta kai komawan kiyayyen halitta zuwa ga Allah ita ce kololuwar jarrabawa da Allah ta'ala ya mana musifa mafi girma ita ce fakuwa da yayi dan Allah akwai ni'ima da ta kai ni'ima a ce yau kana tsaye a masallaci ya zo ya wuce shine liman ku yi sallah tare ya juyo ka masa sallama ya amsa ka miƙa hannu ya yi musafaha da kai ka yi tambaya ya amsa maka da Allah wace ni'ima ta kai wannan daɗi a wannan rayuwar da muke ciki wani abu za ka rasa a duniya da ya kai wannan rashin babu shi so da haka dukkan girman fitina da musifa da Allah ta'ala ya jarabe mu wannan ita ce alar ra'as gabaɗe ba wanda tafi wannan mafhum tayyib za mu tashi kan hadisi da nawa 300 da menene farkon hadithin na'am ok wanda muka karanta ba a fassara ba ko zan yi kokari in zai yi tunda hadisai uku ne suka saura a babin mukammala su yau insha Allah ta'ala ko in yayi ba zai yi ba ko ya kuke mun dariya حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلم بن نبير عن نعيم ابن أبيه عن نبيت ابن شريف عن سالم بن عبيد وكانت له سحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يسلي للناس أو قال بالناس ثم قال قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة قالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليسلي بالناس فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس أو فإن كن سواهب أو سواهبات يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس فأوأم إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا قال وكان الناس أميين فلم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني فقال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أخرجوا لي فأخرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن ثم أمرهم أن يغسله بنو أبي واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلكم معنا في هذا الأمر فقالت الأمصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاث ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما كان ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة wannan hadisi ya zo a cikin talhis na shama'ilun nabi ta haƙiƙ na sheik muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alaihi a hadisi na 333 cewa hadisi ne ingantacce na حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي الجهضمي يا بابو لاباري يتي عبد الله بن داوود يا بابو لاباري ya ce salma bin nubayt ya ba mu labari nu'an ibn abihin ya ba mu labari daga salim bin ubayd daga salim bin ubayd wa kanat lahu sukuba kuma shi ya kasance yana da sukuba ma ma'ana wa kanat lahu sukuba ai bi ma'ana kana min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam mafhum tayyib idza qila kana lahu suhba shine ya cika sharuɗin zama sahabi kamar yadda ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi ka cikin da ta cikin tafi sana at-tamyiz cewa sharuɗin suhba uku ne na farko man zamana nabiyya sallallahu alaihi wasallam na biyu wa amana bihi na uku wa mata fi islam waɗannan su ne sharuɗa cikin at-tamyiz sahaba tamizu sahaba kaga na farko man zamana rasulullah kai zamani da shi ibnu hajar mola gida koda sauɗe kuka gamu da shi koda na takaitaccen lokaci ne to ya zama ka zamanance shi in ba a samu gamuwa ba koda zamani ɗaya kuka yi to ba ka zama sahabi ba akwai wanda sun yi zamani ɗaya da shi amma ba su taɓa ganin sa ba kamar abu muslimin al-khawlani su a ka'ida ana kiransu min kibari tabi'in su suna daga cikin manyan tabi'ai ne ba a za su a cikin sahabbai wani lokaci kuma a ce al-muhdirimun sai zama su tabaka ce baina sahaba radiyallahu anhum wa tabi'in rahimahumullah to sai a ce hum min kibari tabi'in so gamuwa da shi sharadi ne mafhum tayyib na biyu imani da abin da yazo da shi shine yadda da musulunci da qur'ani da sunna da komai da komai ya zama duk abin da ya fada ka yadda da shi na uku kuma mutum ya rasu a musulunci inda mutum ya yi na farkon na biyu gabanin rasuwarsa sai yi riddato bai zama sahabi ba yasa duk ran da kaji ana jarabi aka ce wani sahabi ne to ana nufin waɗannan sharuɗa uku ya cika ba maganan kace na ce a kansa ko yayi aka yi ya cika sharuɗa uku nan babu kokonto kuma in ya cika sunnan ya cika sharuɗan suhuba to ya shiga cikin jama'ar da Allah ta'ala ya gafarta musu shi yasa a ka'ida idan dai kana da aqida mai kyau ta addinin musulunci duk wanda aka ce sahabi ne baka da lokacin aibata shi saboda sun yi wani zamani mai nagarta da ba irin zamaninka ko zamanina ba a zamaninsu ba a sa agogo a masallaci a zo a sa karfe da kwado a kulle shi saboda talakawa ne amma ba sa satan agogon masallaci zamaninsu ba a daura karamin janareto i pass my neighbor da kaca da anka kamar dan fashi kuma na masallaci ne ba laifin da yayi zamaninsu ba sa satan mai janareton masallaci zamaninsu ba ka ajiye takalmin ka kofar masallaci su dauke maka yanzu kana ajiye mai tsada sai aka makalla shiga da shi zamaninsu ba a zuwa masallaci da sadaki su sace duk waɗannan sahabbai ba sa yi ba a zuwa makabarta su sace maka waya a zamaninsu ba ka zuwa taron su a rikaci a kula da aljihunka wallahi wannan zamaninmu ne kuma a haka da waɗannan fitintinin tsakanin wai mutum ya zana wai su zai aibata kuma wai hakan da yake yi wai sunan abin a wurinsa wai mai wai addini yake wai shi wannan abin ya amince wai addini yake a ina ya koyi addini shi yasa a ƙa'ida in kana son kubuta ka tsira duk wanda aka ce sahabi ne tsakaninka da shi shi ne radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda sun zo zamanin da ya fi namu daraja suna da malamin da ya karantar da su gaba da gaba a duk duniya ba malami gogagge mai imani irinsa sun zo suna da abokanan karatu da babu wata al'umma da imani ya karu a cikin ta irin nasu aƙida ta musulmai sahabi na iya kuskure amma mutum ya yi kuskure da ya sai alkairi guda miliyan ya za ce kalli kuskurensa na ɗaya na biyu idan akwai inda ya kuskure sai allah ya ce ya gafarta masa kai kana iya a filin wanda Allah ya gafartawa kana da iya kokonto akan wanda Allah ya gafartawa ba za ka iya yi ba shi yasa babu wata jama'a mai nagarta a duniya da aka yi tun daga farkon duniya ila ayyamina hadi wallahi irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk annaba da Allah ya turo sun yi mutane kala-kala masu taimakonsu a lokacin da'awa lokacin karantarwa da gwagwarmaya amma in ka bi ƙur'ani ka duba kamar yadda shek abu ishaq al-huwaini yake faɗa hafizahullah babu wata jama'a da za ka gani waɗanda suka ba wa annabinsu kariya suka yi haƙuri da juriya suka wahala suka yi ƙoƙari don addini wasu a duniya irin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ka duba misali daga cikin annaba da Allah ta'ala ya tura akwai annabin Musa mun ga annabin Musa Allah ya yi ainihin almajiransa da mabiyansa gata na saukar musu da irin almanna wa salwa daga sama na halakar da fir'auna da ya musu na ababe da dama daga cikin ni'imomi da Allah ta'ala yake yi amma duk da haka za ka ga suna ne suna faɗan wasu kalmomi ga annabi musa da ba ka taɓa ga kwatankwacin irin wannan cewa sahabban annabi muhammad sarasalam sun faɗa zuwa gare shi ba su wane ne suke cewa fazhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun na'am banu isra'il waɗanda Allah ya wadancan ni'imomin wannan zai zama wata sura kenan zai zama ma'ida aya ta nawa zai zama ta 24 فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا تندق قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا فإن لن ندخل لن لن ندخلها أبدا حتى لن ندخلها أبدا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائلون su suka faɗi wannan magana in ka ɗauki mutanen annabi isa alhawariyun ne suka faɗa me suka fada izkalar hawariyuna ya isa buna maryama hal ya staɗe rabbuka an yi nazzila alaina ma'idatan minas sama ƙalar tafallaha in kuntum mu'mini su suke cewa hal ya staɗe rabbuka suna tambaya akan kujerar Allah shin Allah zai iya saukar mana da ma'ida daga sama shek abu isa kalwai ne ce waɗannan fasu da mabiyansu masu imaninsu suke ce hal yastati'u rabbuka wannan ma zai zama wata sura ma'ida aya na nau zai zama zai zama 112 amma in ka duba sahabbai a ƙur'ani duk inda Allah ya kira sai su ka taɓa ga irin wannan tambayar ka taɓa ga umarni nasa da suka saba ka duba irin yadda Allah yake yabon su min babin misali ka duba abinda Allah ya ce fallazina amanu bi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul wadannan sai akan wa sai akan sahabbai الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم سأل الله فالذين آمنوا به كاقا الله يتبتد إيمان سوء فالذين فالذين آمنوا به وأزروه هذا سكر كرفكيشي sai kuma me wa nasaruhu suka taimake shi na hudu ba wattaba'un nuran ladhi unzila ma'a sune waɗanda suka bi hasken da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi tare da shi suka shiga musulunci suka karbi qur'ani suka bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ba sahabbai ba waye irin wannan ke sa dukkan wani abin da za ka ga wannan zai zama wani sura kenan a arab ayatun nau zai zama 157 dukkan wata aƙida da za ka gani a yanzu ana aibata sahabbai ba wai sahabban ake ƙi ba musuluncin ne ba a so saboda su ne hamalatul islam duk lokacin da ka rusa su kace ba ka yadda da su ba to babu kokonto qur'anin ba ka yadda da shi ba don qur'ani shi ma riwaya ne daga zamani zuwa zamani ta tafiya har Allah ya kawo shi zamanin mu idan ka ɗauke ka aibata wanda suka haddace shi na farko to ka aibata ƙur'ani ka aibata sunna ɗin don su suka ruwaito suna zuwa gare mu kula ga wannan dukkan wani abin da ka ga za a karantar ko a aibata su ko a zage su musuluncin shi ne mustahada shi ake so a rusa tun da ba zai yi a rusa musulunci directly ba to bari a duba wanda suke musuluncin hidima zamanin da ba irin san aka bata su to sai a sara kafar musuluncin in an ce an sara kafar abu zai iya tsayawa ba zai iya tsayawa ba kisa duk wanda aka ce yana da sukuba ya cika sharuɗa uku nan to sai dai ka masa addu'a ka ce ne radiyallahu an Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi akan yardar da daman ya riga ya da shi wannan dalili yasa imamu zahabi rahmatullahi alaihi cikin sayarwa alamin nubala a mujalladin farko shaksiya ta farko da ya tashi yana magana akan sahabbai a cikin shaksiyar nasu wanda ya kawo na farko sai ce isa alaihi salam a wurinsa shi ne sahabin farko don idan ka bi za ka ga waɗannan sharuɗa uku ya cika sun gamu da fiyayyen halitta lailatul isra wal mi'raj kaga sun yi zamani na biyu kuma ya yi imani da fiyayyen halitta don zai sake dawowa kamar yadda muka san ya tabbata a sunna sannan na uku kuma idan ya dawo a lokacin zai koma zuwa ga Allah kaga kenan ya mutu a me a musulunci saboda a fahimtarsa shi ne sahabin farko wanda ita ce fahimta ta abu mahamudin da misiri a cikin ashabin rasul mujalladin farko shaksiya ta farko shafi na goma sha bakwai dukkanin sun yi tarayya akan su a wurin su sahabin farko isa alaihi salam huwa nabiyun rasulun wa sahabiyun annabi ne manzo ne kuma sahabin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam na'am don haka wa kana lahu suhba kana yace أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق أغمي كلمة أغمي دقاء الإغمان إغماء كما شيني mutum ya waye gari bai iya riskan me ke faruwa a environment da yake idan ka samu kanka a halin da baka san me ke faruwa a wurin ba ya shiga cikin nau'i na al'igma ko ya zama bacci ne ko suma ne ko abin da ya kama da wannan so kalmar uhumiya a nan ai min shiddati mardihi saboda tsananin jinya da yake ciki ya waye gari abin da ke kewayensa bai riskansa a daidai lokacin mafhum tayyib fa'afa bayan sai kuma ya farka ai min hadhihi al-ighma min hadhihi al-ighma'a daga wannan kaman hali da ya shiga na rashin sanin me ke kewayensa sai farka faƙala sai ce hadarati sala bi ma'ana hal hadaratis sala tambaya ne amma ba a kawo adatul istifham ba saboda laraba na amince da wannan saboda iya balaga ta magana cikin ilmul badi ana iya tafiyar da tambaya ne amma tambaya ake nufi kamar hal hadara waqtus sala shin lokacin sallah ya halatto a wannan halin yana farkawa abin da ya fara tambaya shine shin lokacin sallah yayi mafhum maimakon ka ce hal hadara waqtus sala ko sai ce hadaratis sala kaga babu alamar tambaya babu ayar tambaya ko adawat na tambaya wannan yana daga cikin ka'ida ta balaga gogewa a magana ana iya tafiyar da adatul istifham ayi tambaya a haka mafhum tayyib fa qalu na'am suka ce eh lokacin sallah yayi bi ma'ana hadara waqtus sala lokacin sallah ya halatto wannan yake bayyana mana muhimmancin sallah don ita ce ginshiki na addini a wannan hali da yake ciki yana tambayar sahabbai akan me akan sallah farkawa su tambaya yake saboda sahabbai ba su wasa da al'amarin sallah khamsu salawat din nan suna da matukar muhimmanci mu kiyaye su kusan dukkan qur'ani babu inda Allah ta'ala yayi describing ya bada sifofin masu imani ba tare da ya kira sallah ta farilla ko ta nafila ko abin da ya kama da wannan ba in dai za a kira masu imani ka duba misalai da dama tun daga farkon bakara min babin misal farkon farkon suratul anfal min babin misal farkon suratul mu'minun ka duba karbi zuwa ga suratul luqman zuwa ga suratul namli da makamantansu duk inda aka kira masu imani ana iya kiran sallah in ka duba karshen furqan sallan nafila ma ta shiga cikin siffar ibadur rahman ba ma farilla ba nafila ma tana ciki so kula ga wannan sallah muhimmin al'amari ne Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyaye ta kuma idan muka duba Umar bin al-Khattab radiyallahu an da ya karatu a makarantar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka soke shi yana sallah yana limanci farkawarsa na farko me fada ce a sallan na wa fi riwayatin a sallal muslimun farkawansa na farko daga sukansa da aka yi sallar da aka soke shi shin an yi ta wannan sallah an sallace ta limada li ahammiyati sala saboda muhimmancin sallah mafhum tayyib qalu na'am suka ce na'am lokacin sallah yayi suka ce manzon Allah na'am kana yace muru bilalan ku umurci bilal falyu'azzin sai kira sallah saboda bilal shine ladan shine mai kiran sallah kuma kiran sallah iya da daraja amma dangin mu mutanen gabar su ba sa yarda da na fatan dai ba ba duka ne suke ga kiran sallah iya da falala ba sun fi yarda da da da liman mun buga haka wata ran da dan uwa professor zulum bai wuce wata biyu ba ko uku a kofar gidana lokacin sallah yayi sai na ce wani amini na yi mana sallah dr tahir ibn ibrahim imam na gombe state university zai wuce sai gwamna ya jawo shi sai ya ce a'a sai kanuri ne zai sallah a nan mu muna nan sai kanuri so da mun ya zo da sheik wani mustapha sai ya ce wani malamin sai sallah ya ce mun za mu bi su da kanuri da kula ne muna bin kowa sallah san aka idan da sallah zai yi to shi wanda ka jawo shi ma dr fahim da shi ma kanuri ne sai ya ce a a a a a to ai ban sani ba na ce to ai baka tambaya ba so sai ce tuwa duk da liman ya kai liman daman kanu ne ne yace za ka shiga wani baji kuma so na san danginmu dai su ta gabar can ba kowa yake salladanci sosai ba amma in ka duba nasosi a falala wanda ke limanci za ka ga an fi kawo sharuɗansa da rukunansa da makamantansu sun fi tsanani wanda ya fi falala ya fi haddar ƙur'ani yana limanci amma in ka duba kuma lada da sakamako da ya a sunna falalar da ta zo a kan ladanci kai zai zai wahala ka gansu a kan limanci na farko babu hadisi da ya ce inda an san falalar limanci da sai an yi ƙuri'a amma a kan ladanci akwai hadisai da dama wanda na fi maganinsu a baya da haka a kan falalan tashi da dogon wuya gobe kiyama akwai hadisai da dama to akwai abubuwa da dama na falala da ke fitowa a ladanci duk da wanda yake limanci sharuɗin yinsa sun fi yawa kuma an fi son mai daraja ya yi musamman daraja a addini da kuma ƙur'ani wa ma'a zalika zai wahala ka ga ladan da ya kai na waɗancan so da ka bilal shi ne ladan so a ka'ida ku a ce mutum ladan ne na fiyayyen halitta ai babban mutum ne ko a yanzu aka ce kai ladan ne a haramin maka ko madina ni dai aure na daraja ce mai girma to bare kuma a ce ladan din na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kuma karin wanda fa bilal fa dan afirka ne girmu mutumin habasha na ethiopia shi sa idan muka duba a musulunci za mu ga afirka ta ba da guduma mai girma wa musulunci tun a ainihin kwanakin farko na addinin musulunci saboda sahabban da suka yi alhijiratul ula wa saniya ai duka sun tafi habasha ne fa inna fiha malikun adil kuma duka afirka suka zo suka zauna irin su ja'far ibn abi talib radiyallahu anhu duka daraja ce a afirka nan annaba da yawa sun rayu a ciki min babin misal ka duba irin kasar misr inda aka yi annaba da yawa a cikin ta annabi musa ya rayu a ciki anan aka haife shi annabi harun ya rayu a ciki a ciki aka haife shi misali annabi yusuf ya zauna a ciki anan ya rayu fiyayyen halitta daga tsatson annabi isma'il ne isma'il dan hajar hajar dan wurin ne duka waɗannan falala ne annabi yaqub da anan ya zauna yayi da'awa so duka kuma afirka ne an yi mashhuran qurra masana qur'ani a wurin anan baya baya ga irin su مصطفى إسماعيل رحمه الله إذن ثم محمود خليل قصري رحمة الله عليه الصديق منشاوي رحمة الله عليه عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه محمود علي البنا ga sunan mashhurai waɗanda duk duniya ta san sun iya karanta ƙur'ani idan ma kana jin su a nitse sai ka ce to su kuma irin ibnu masuliya suke karantawa in dai a waɗannan zamanin waɗannan aka yi su to su waɗannan sabon su kuma ya karatun su yake duka wannan afirka ne fa so da ka afirka na da daraja a addini mafhum tsaye na da daraja a cikin addinin musulunci kuma afirka an ba da guduwa abinda ya fi kwaron mutu wannan bangare din shine tadwin rubuta tarihi ya mana karanci sai ya zama ba a rubuta ababe da dama da aka yi ba a lokacin da ya dace a ce an yi tadwininsu in ba haka ban ka ɗauki kisar kanin borno misali ai ba da wafatin rasulullah sallallahu da kasa da shekara hamsin musulunci ya zo wajen qur'ani ya zo wajen in ka bi tarihi waɗanda suka yi karatu a wurin shekara ɗari tara kanin borno suna da manyan malamai da ke karantarwa a cikin jami'atul azhar jami'ar farko a duk duniya afirka aka yi ta a ina kenan na misira a morocco ne magana mafi inganci jami'ar kairawai jami'a ta biyu a duniya afirka aka yi ta wace jami'atul azhar yau shekaran ta yafi 1080 sai bayan mun yi jami'a biyu a afirka na addini aka yi jami'ar farko a europe a duniya university of bologna a italy da sama da shekara 200 bayan nan aka yi ta hudu oxford university a ingila bayan nan da sama da shekara 200 aka je aka yi ta farko a america harvard university musulmai su suka fara ba da certificate a ce degree an baka baccalaureus a matsayin kaza ko magister a matsayin kaza ko doctora musulmai su suka fara yi kuma daga afirka ya fara to origin of civilization gaba ɗaya daga ina ne daga afirka ne origin na civilization is from africa gaba ɗaya civilization da duniya in ka ɗauki history na human being da civilization da inda aka fara ga alamun mutum ya fara akwai a china ethiopia nan afirka min babin misal india gaba ɗaya ka bi origin ɗin afirka ne daga egypt shi ne oldest gaba ɗaya so da afirka a tarihin duniya da musulunci da civilization muna da dauri wanda yake mai girma so kada mu dauka cewa mu a baya a addini din ce ma baya ne a'a muna da mataki mai girma kuma mun ba da gudumawa Allah ya karbi gudumawa da aka bayar na'am don haka yace a umarci Bilal ya kira sallah wa muru Ababakar an yusalli lin nas a kuma umarci Abubakar Siddiq radiyallahu anhu siddiqul umma da tijan arziki radiyallahu anhu a umarce shi yi mutane sallah ayi salliya linnasi yayi sallah ga mutane wanda suka taru aw bin nasu ko yayi limanci ga mutane mafhum dai wannan shakkun min rawi ne kowanne aka fasara iya daukan ma'ana da wannan kuma yake ƙara bayyana daraja ta abubakar siddiq radiyallahu an saboda fiyayyen halitta shi ya zaɓa cewa ya yi sallah a cikin dukkan sahabbai ladan daman akwai shi bilal radiyallahu anhu dan habasha dan afirka na'am amma liman inda bai samu zuwa ba sai ce a sa abubakar siddiq radiyallahu anhu to wanda yake bayyana mana darajarsa tunda aka zaɓe shi a kai kuma shi yasa lokacin da umar bin al-khattab radiyallahu anhu yake mujadala da wasu daga cikin al-ansar a yawmus saqifa hujjar da ya kafa musu kenan akan sayyidina abubakar yana cewa radiyahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lidinina afala narba bihi lidunyana manzon Allah ka ya amince da shi ya shugabance mu akan addini kuma yanzu ba za mu yarda da shi ba akan duniyar mu wanda annabi ya zaba maka addinin kai jagorance ka me yasa za ka yi kokon dansa akan al'amarin duniya ai addinin ya fi muhimmanci mafhum tayyib fa qalat aisha sai aisha radiyallahu anha ita ce dattijuwar arziki kuma yar dattijan arziki ita ce as-siddiqa bintu siddiq mai tsananin gaskiya yar gidan dattijo mai tsananin gaskiya ita da babanta da kanta duka ƙur'ani ya tabbatar da gaskiyarsu ga wanda ya da ƙur'ani mafu zai don haka ita a siddiƙa ne bintu siddiq dattijuwa mai gaskiya ‘yar gidan dattijan arziki mai gaskiya Allah ta'ala ya samu ajanshinsu ta ce inna abi lalle babana rajulun mutum ne asifun kalmar asi yawanci a hausa sai a ce mai rauni ina kan kyamaci fassara da cewa mai rauni na in ce mai taushin zuciya ko kuma mai tsananin jinkai babana iya da taushin zuciya wani yana iya jure wani abu wani kuma tausayinsa bai iya yadda ya yi mai ya iya jurewa mafu tsaye idza qama zalika al-maqama baka in har ya tsaya a gurbin ka zai limanci gaskiya zai ta zubar da hawaye zai ta kuka fala yastati ba zai iya yin sallah ba ai la yastati ay yakuna imama ba zai iya zama ya zama liman ba kuma akalla a ce kai kana kwance baka da lafiya yana rayu ba zai iya ba falau amarta gaira sai ta ce ina ma da zaka umarci waninsa a wasu riwayoyi ma ya tabbatar da cewa har ta yi magana da hafsa bintu umar radiyallahu anha wa anhu ta ce ai ina ga babanki zai fi jurewa kuma haka ne umar bin al-khattab radiyallahu anhu mai imani ne amma ya fi kaushi da juriya akan abin tausayi abubakar siddiq radiyallahu anhu mai imani ne amma iya da tausayi yana kuma da me da taushin zuciya akwai abin da halal ne wani ya fi wani juriya wajen yinsa mafu tsaye har yanzu akwai musulman da ba su iya yanka kaza duk yadda kai da shi ba zai iya yi ba min babin misal ba zai iya yanka ba so sai ta yi magana da hafsa cewa ina ma da babanki ya yi wannan ina ga babana ba zai iya ba kuma shi ya sa mutum ya cika sanyi sai a ce ya zama mai bakari in ya cika kuma yana da jarinta da juriyar zuciya da kuma zama aggressive sai a ce ya zama mai ya zama umari yanayi ne na halitta haka Allah ya halitta ba iri ne wani kuma kowaɗanne siffa al'umma na buƙatar irinsu idan duka masu laushi ne al'umma abin ba zai yi ba in duka masu kaushin ne ba zai yi ba sai Allah ya halitta mu kala-kala wani inda kake da raunin ɗan uwanka ne yake da jarintar sai complimenting effort ɗinka kowa yana da amfani kuma kowa da ranarsa shi yasa in ka duba ranakun umar suna nan dewa a musulunci ayyamu abubakar suna nan dewa a musulunci saboda kowa yana da munasaba da wani lokaci da zai ba da gudunma irin tasa mafu tayyib sai ce duk da haka sai ce muru bilalan fayu azzi ku umarci bilal ya kira sallah wa muru ababakar an yusalliya linnas ku umarci abubakar siddiq radiyallahu anhu yi mutane sallah mafhum tayyib sai annabi sake faɗan wannan magana ya sake maimaita bai cewa yi sallah ba na'am afwan kana thumma ughmiya alai sai kuma ya sake shiga cikin hali na bai san ina yake ba fa afaq sai ya farka wato aka shigar da shi halin da bai san ina yake ba don mabludin majhul ne fa qala sai ka ce muru bilal fal yu'adhin wa muru ababakar fal yusalli bin nar sai ce fa inna kunna sawahibu aw sawahibatu yusuf ku din nan ke aisha da hafsa da ɗan uwanku da kuke ta musu kuna zama kaman sawahib yusuf wato kaman sahiban yusuf wasu malamai su malamai sun yi ta fassara kana kana suka ce irin abin da ya faru da imra'atul aziz kenan mafu tayyib wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi kadhalika linasrif anhu su'a wal fasha innahu min ibadina mukhlasin suratu yusuf kenan aya ta nawa 24 wasu suka ce ga wannan fiyayyen halitta yake magana wasu suka ce a'a zai iya daukan jam'i na matan da suka taru a lokacin da imratul aziz ta shiga cikin jarrabawa na annabi yusuf aka yi ta shela a gari ana mata batanci ai ta gagara hakuri ta yi kaza ta yi kaza sai ta yi kokarin ta jarraba su don su masu ga irin kyan da allah ya ba wa yusuf falan ma sami adbi makarihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaqan wa atat kullu wahidatin min kunna sikina har zuwa karshe cikin suratul yusuf aya ta nawa wannan ta 31 to kaga anan abin da ya faru sai wasu ka ce wannan abin da ya faru shi ake nufi da sawahibu yusuf wasu wajen shi ne ake nufi da sawahibatu yusuf kalmar sawahib jam'i ne na sahibun sahiba fa'ila sawahib ala wadani fawa'id so me kuma sawahibat kuma wani jam'i ne sawahib jam'u taksir ne sawahibat ba me mufradinsa shi kuma jam'ul jam'i ne wato shi ne a yi jam'in jam'i shi ne jam'ul jam shi sawahib jam'i ne so jam'insa kuma sai aka ce sawahibat so jam'in ne aka ƙara jam'antar da shi jam'u taksir ne sai aka mai da shi kuma jam'ul mu'annafin salim mafhum tayyib sai fiye har zai ciko yadda suka yi ta musu suka yi wa zulaika aka zo aka yi kaza kamar da ake faɗan sunanta a wajen tarihi mafu suka zo suka faɗa kaza cikin kaza na jarrabawa wanda kowa san kisa babu lokacin sawa ya ka ce wannan yake nufi na cewa za ku tsaya ku yi ta musu akan abu ko ba ku san abin da ni nake hange ba قال فأمر بلال سأك أمرت بلال فأذن يكرا صلى وأمر أبو بكر أك أمرت أبو بكر صديق فصلى بالناس زي ومتابعين بمنك ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما أن الله تيرا أمين تستبتع بريش يسامو خفة خفة شيني أن سوكي وتوجك الناس سيدا سكي يلم يتابع أن لا فيها مفهوم fakalar sai ce unzuru liman an tafiyo a laifi ku nemo mini wanda zan iya dogaro a jikinsa na fita sallah man an tafiyo a laifi faja'at barira sai barira ta zo asali baiwa ce da gida a magana mafi inganci baiwa ce dana na aisha radiyallahu anha ita ma abin mamaki mutumiyar afirka ce kaga ai tun a zamanin ake buga da mu tun a zamanin ake to aini shayi na ma ya sanyi ban taba ba su suna ban dakata a danyi burki ka dango na tsokani dangin mu kanure kuma ci din kanure ne kuma da daɗi alhaji yau gata ba to shi amma da daɗi gaskiya duk da ya yi sanyi na'am faja'at barira sai barira ta zo ta wa rajulun akhar da wani mutum sunansa nauba nauba sunan mutumin a magana kuma shi ma mamluk ne bawa ne wa rajulun akhar ko da wani mutum fattaka alaihi ma sai yin halitta ya dogara a kansu bi ma'ana ya dafa su faran ma ra'ahu abubakar lokacin da abubakar siddiq radiyallahu anhu ya ganshi da abadi ya kisa sai dan yi ribas ya ja da baya dan ya bashi dama ya yi limanci fa au ama ilayhi sai ke yin halitta ya masa nuni da hannu ai ya buta makana ya tabbata a wurin yayi limanci a wata riwaya ta ka cewa sai dogara akan a Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da Al-Abbas anan aka ce barira da nauba malamai sun yi jam'u baina kuma saboda idan akwai ta'arud bainal adilla abin da yake zama na farko shine aljam'u baina kuma har yazo akan arraji wal marju har abu an-nasku so in na farko zai jam'u baina kuma shi yafi dace a hada guda biyu a yi jam'i da su wannan shi yafi muhimmanci mafhum so a jam'u baina kuma da suka shine daga cikin gida barira da nauba sun fito da shi da ya zo bakin masallaci sai aliyubun abitalib da al'abba sun karbe shi sai zama waɗanda suka dama a cikin gida suke aiki wani kuma daga masallaci na gida sun kawo shi waje na masallaci kuma sun karbe shi sun shiga da shi mafu tsayi hatta kaba abubakar salat har abubakar siddiq ya idar da sallah bahaushe zai ce ya idar kaba ya kammala kenan ko bahaushe bai cewa an gama sallah sai dai an rasu amma ana da sai ce an idar da ita yasa yare yana da implication mu rika koyansa mafu tayyu kamar da aka yace wai direban sallah kaga ai kalmar ba sai ba wai ya ga ana sallah yace shi yana so in ya zama musulmi ya zama direban sallah ne shi direba yake so kaga ai daga kaji kalmar kazan akwai matsala a fahimtar kalmomin ثم إن رسول الله sallallahu alaihi wasallam kubir ina da sai mu dakata a nan lokaci ya dan jafa kuma kun bi ne gaskiya mun gagara kammalawa kamar da na faɗa duk da dai lokaci ya ji amma ba zai hana ba ga dan uwa addoktor mansur isa yalwa na san ba sau ɗaya ba ya zo masallacin nan ya yi muhadara su da ka ba bukatar na yi ta'arifi mai tsawo a kansa malami ne kuma head of department ne a bayero university kano a bangaren law particularly kan shari'a ta musulunci duk da ba bako ba ne kuma ba ya zo nasiha ba ne ya zo mana ziyara ne amma wajibi ne mu roƙi dama ya gaisa da 'yan uwa ya kuma faɗi karma ɗaya ko biyu muna roƙon allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da zai faɗa sai a dakata insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillah al-doktor fadlan